بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha biyar ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da shida ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal arraddu alaihi fi kitabihi ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إن با من تابا مالا رحيلي ينا متجانا السماوي الرديني inda ya soki sahabbai a cikin littafin shi mai suna sun mahatadat da cewa saɓanin da suka yi a gaban annabi wai wannan saɓani ne ya sababar da annabi bai rubuta masu wata takarda wanda ba za su bata ko su saɓani a ƙarƙashinta ba. Ya faɗi maganganu na ɓatanci ga sahabbai iri-iri wanda mun karanta maganganun a baya, kuma mun ji wani ɓangare na raddi da martani a kan shi a karatun da ya gabata. To, ana cikin mai da martanin ne sai lokaci ya ƙure, sai mu ce. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبرأ من ذلك ومنزها بتزكية ربه له idan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya barranta kuma ya tsarkaka daga cewa ya saba ma umarnin Allah da Allah ya ce ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس idan aka ce wannan saƙo da annabi ya nufin rubutawa ɗaya daga cikin saƙonnin da Allah ne ya bashi ya isar wai sai gaddama da hayaniya ta hana shi isarwa to kenan shi tijani as-samawu yana zargin annabi ya ɓoye wani ɓangare na saƙon da Allah madaukin sarki kenan ya umarce shi da ya isar shine sai mala ya ce in annabi ya kasance ya barranta sannan kuma abin a tsarkake shi ne kai ma tsarkakakke ne bi tazkiyatin rabbi hilahu da irin tsarkake wanda ubangijin shi ya mai fi kaulihi inda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma anintum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ya ce hakika manzo ya zo maku ɗaya ne daga cikinku duk wani abin da zai wahalar da ku, duk abin da zai zama damuwa gare ku, duk abin da zai haifar muku da saɓani, duk abin da zai kare ku daga abubuwan munana zuwa ga alkhairi, to shi mai kwaɗayi ne akan wannan, mai zangome ne da jin ƙai ga mumine. Ashe wancan takaddar da ita ce za ta zama sanadiyyan kashe saɓani, ta zama sanadiyyan haɗuwan kai, da cin nasara duniya da lahira. wannan ayar kaɗai ta isa annabi ya rubuta ta duk hayaniyan da za a yi kuma bayan an watse daga hayaniyar aida sai annabi ya kira ya ce kai ku rubuta ta gashi saboda wannan abin da ya faru za ka zo ka ji ya faru ranar alhamis ne shi kuma annabi bai rasu ba sai ranar litini kun ga alhamis juma'a asabar lahadi sai litini kwana biyar duk takarda ba ta rubutu ba jama'a mun gano wannan da kyau ku malam zai magana kan wannan na da gabatar muku da shi ne don kusan shirman da ke cikin maganar malam ya ce fawa safahu bil hirsi ala ummatihi idan kuka kalli wannan ayar Allah madaukin sarki ya siffanta annabi da cewa yana da kwaɗayi game da cin nasara da ci gaban al'umman shi ai ala hidayatihim cewa al'umma su zama shiryayyo annabi yana matukan kwaɗayin haka sannan sai yake cewa wa wusulin naf'i dunyawi wal ukhrawi lahum sannan kuma yana da kwaɗayin alherin duniya da na lahira ya kai zuwa ga sahabbai zakara bin kathirin fi tafsirihi ibn kathir ya ambata a cikin tafsirin shi cewa wa iza kana hadha al-amru ma'luman bil ittirar wannan al'amari na kwaɗayin annabi na cewa al'umma samu alheri samu ɗaukaka ya kare su daga sharri wannan wani al'amari ne sananne kowa ya sani min dinin islam a cikin addinin musulunci inda al-khas wal am mutane na musamman malamai da ke binciken ilimi na keke da keke sun san wannan hatta waɗanda ba malamai ba su ma sun san wannan la yashku fihi man fi qalbihi adna mithqala dharratin min imanin duk mutumin da yake da imani wanda bai kai kaman ƙwayan zarra ba ma to yana da yaƙinin cewa annabi mai son mu da alheri ne annabi mai gabatar mana da alheri ne duk abin da zai zama sharri da batanci da naƙasa da ci baya da saɓani to annabi mai ƙoƙarin kawar mana da wannan ne ko mutum imanin shi bai kai ƙwayan zarra ba ya yarda da wannan wa anna hazar rasul karim wannan manzo mai daraja kada ballaga kullama umira bihi ya isar da duk abin da aka umarce shi da shi wa kana ahrasa ma yakunu ala ummatihi kuma yana da matukan kwaɗayi kwaɗayi na ƙoli-ƙoli a kan cin nasara da ɗaukakan al'umman shi bima huwa mutawatirun min jihadihi wa tadhiyyatihi abin da aka zo aka ruwaito ta hanyoyi masu yawa akan ƙwazo da ƙoƙari da sadaukarwa da annabi ya yi domin al'umma samu cin nasara ya kauda masu da duk fitintinu wata rana a garin madina an ji wani ƙara annabi ya hau doki ya zabara ya tinkari inda ya jiwo ƙarar yana zuwa sai ya tarar da abin ya maganin abin ya dawo sabai jarumai sun zo an kewaye kowane lungu da kowane saƙo da za ta ɓulle zuwa gidan annabi sai ga annabi ya dawo da doki a kwani ba sirdi ba linzami haka manzan Allah ya fisgi doki ya fita da guje ya dawo ya ce kowa ya koma gida abin tsoron an yi an maku maganin shi ya ce wajadnahu bahara mun samu dokin nan kudu kamar teku mun gano wannan da kyau ku dokin ma fa ba a gidan annabi yake ba yana gidan abu talha ne ya sheka a guje je bargan shi ya kwance dokin ya zabure shi ya je ma al'umma maganin fitina ya dawo to wai sai a ce annabi mai irin wannan aikin shi ne wanda zai ga in ya rubuta abu wannan abin zai maganin fitina ko kuma ce manzo Allah bai rubuta ba mun gano wannan akwai abin da annabi ke tsoro ne mala yace wa akhbarihi dallata ala zalika labaran da suka zo daga annabi yana nuni kan haka wanzu wannan hadisin da muka gabatar muku na wancan karan da annabi ya je kauda wa mutane shi bai isa dalili ba alimna ilman yaqiniyan muna da ilimi na yaqini la yashubuhu adna shakkin wanda shakka koyaya bata shige shi ba annahu law kana al-amr kama yadhkur hadha ar-rafidi da al'amarin ya zama kamar yadda wannan ɗan shi'a ya bayyana min al-wasbi li hadha al-kitab mun gane wannan na siffanta annabi cewa wannan rubutun da bai yi ba min annabihi ismatal umma wai wannan ne zai zama sanadiyan kariya ga al'umma minar dalali fi diniha wannan shi zai hana al'umma bata a cikin addininta wa raf'il furqa kuma ya kawo da rarrabuwa wa ikhtilafi da saɓani fi ma bainaha abin da zai faru tsakanin al'umma ila an taquma sa'a har zuwa tashin alkiyama lama saga fi dinin wala aqalin da bai yiwu mai addini ko mai hankali ya yadda an yi akhira rasulallahu alaihi wa alihi sallama kitabatahu ko ya ce annabi ya jinkirta rubuta wannan abun ba ila zalikal waqti dayyiq a irin wannan lokaci wanda yake da kunci wanda annabi ya san barin duniya zai kuma ya jinkirta bai rubuta abin da zai tsara al'umma ya tsare masa shiriyarsu ba dan kusan wannan mutum ya dauko rigima ya ce wannan rubutun ne shi ne zai tsare ma al'umma shiriya kuma shi kuma annabi ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu kitaballahi wa sunnati kun gano wannan da kyau ko to yanzu ashe a tunanin wannan zindikin abin da zai kiyaye ma al'umma shiriyansu shine wancan rubutun rashin wancan rubutun ne al'umma suka bata kenan al'umma ba su da kariya kasantuwan sun yi riko da alkitabu wa sunna kenan wannan ke ƙara nuna muku cewa in shi'a ba ruwansu da alkur'ani da hadisan manzan Allah shin da ba wancan rubutun to su gaba ɗaya ma ba za su yi addinin ba amma za su tsaya da hoton addinin amma ba addinin suke yi ba Allah ya sauwaka to shine sai yake cewa walau akharahu ma kana liyatrukuhu limujarrad ikhtilafi ashabihi indahu yace da ma annabi zai jinkirta ko to ai ba zai yiwu ma ya bar irin wannan abu mai mahimmanci saboda wai sabai sun yi sabani a wajen shi ba ba zai yiwu ba shine ma da yace zakar hadal wajhi min ar-radd ad-dahlawi unzur muktasar tuhfatul isna a shari'a ya ce wannan raddin addihilawi ne ya yi ya kawo wannan maganganu dimur musancin yan sha da suke faɗin wancan maganganu karanta littafin shi mai suna muktasar a tuhufa isna a shari'a a shafi na 200 wa ƙarsa bata min siyaratihi ya tabbata a cikin tarihin annabi annahu la rubbama raja'ahu ahyanan fi ba'd masailil mujtahidin so da dama wannan abu ne da annabi ya saba in ya kawo wani abu na ijtihadi sabai kan tattauna da shi ya faɗa su faɗa kowa ya san haka fama kana yatruku amra rabbihi liqaulihim annabi ba irin mutumin da zai bar umarnin Allah bane saboda jayayyan sahabbai kama kamuraja'at ba'dihim lahu fi fasl al-hajj ila al-umara kamar yadda suke jayayya da annabi lokacin da ya ce a warware hajji a koma umara fi haƙƙi mallam ya suƙil hadi ga wanda bai koro hadaya ba ai mun san wannan ko suka ce ya haka zai faru aka kai goro a kai mari har zuwa lokacin da annabi ya je maganan aski har ya shige koka wa matan shi cewa mutane za su hallaka an ce su yi aski sun ita ce je ka yi ka gani mun gano wannan annabi na aski kowa ya yi to in haka ne da tun a wannan lokacin kenan za a samu matsala duk abin da ya kawo ba su gane ba suna ja ba da ƙarfi sai gamsar da su ya riga ya saba da wannan wa zalika fi hajjatul wada wannan ma ya faru a hajjin ban kwana ne ba wani abu ne wanda ya faru tintini ballantana ce an manta ba yana dawa hajjin ban kwana da yan watanni ya rasu wa kadhalika muraja'atu ba'dihim lahu yawmal hudaybiya haka jayayyen da wasu daga cikin sahabbai suka yi da shi a ranar Hudaybiya akan rubutun sulhu har sai da Ali ya yarda abin rubutu ya ce hannun shi ba zai goge Muhammadun Rasulullahi ba kenan in an zargi sahabbai sun ja da annabi to Ali ma ya ja da annabi ya ce ni na ce ka rubuta ya ce ba zai rubuta ba ni na ce ka share ya ce ba zan share ba sai da aka nuna ma annabi ya share da kanshi Ali bai share ba yawa mun gano wannan da kyau ko sakamakon an ce bismillahir rahmanir rahim suka ce ba san wannan ba shi arni haka yake waje bai san wannan ba nabi ya ce me kuka sani suka ce bismika allahumma annabi ya ce a luguge ka rubuta musu ya goge ya rubuta haza ma salaha muhammadun rasulullah suka ce wa da mun yadda manzon Allah ne ma jayya da shi goge muhammadu bin abdullah zaka rubuta annabi ya ce alu goge ka rubuta ya ce wa ni hannuna goge muhammadu rasulullah ya ce ba za ta sabu ba annabi ya ce a nuna mai wajen ya goge wannan jayaya ne ko ba jayaya ba ne wannan sai sa annabi ya ce a fasa rubuta sulhu sai da aka gama wafita amiri usama haka ma da ya zo naɗa usama a matsayin kwamanda jama'a usama fa yaro ne ɗan ƙarami fa ɗan ƙaramin yaro ne cikin sahabbai wanda Usama a Madina fa saboda auren da ma baban shi yayi a ina yayi a Madina yayi ko mun gano wannan da kyau ko aka haife shi ya taso matashi ko sai annabi ya nada shi komandan babbar runduna wanda runduna akwai Khalid ibn al-Walid a ciki akwai Amr dan As a ciki akwai abu musa al-ash'ar a ciki akwai ali ibn abi talibin a ciki akwai sayyidina abubakar a ciki akwai umar a ciki akwai usman a ciki duk wani sahabi akwai shi a cikinta aka ɗauko ƙaramin yaro aka sa mun gano wannan da kyau ku haɗu laiha yana ciki eh kowa annabi ya ɗauki wannan yaron ya ce shi ne aka ja cewa bai cancanta ba a cire shi annabi ya ce shi na sa ina fatan mun gane sanda annabi ya rasu ba ƙaramin faɗauki ba daɗi aka yi ba za mu zo mu karanta a gaba don zai soki jeshi usama za a kawo bayanin jeshi usama za ku ji har bayan rasuwan annabi mun karanta kun ji irin ɗauki ba daɗin da aka yi aka ce abubakar ya cire shi ce ba zai cire shi ba annabi ba zai sa abu shi ya cire ba kun gano wannan da kyau ku to shikenan wannan jayayyan sai ya sa annabi ya ce ya cire kuma gashi ya ce undur ahadis fi zalika fi sahih al-bukhari ma al-fatih duba sahih al-bukhari tare da shirin fatul bari a mujalladi na uku shafi na 606 a lamba hadis na 1785 da juz'i na 8 shafi na 587 a lamba hadis na 4844 a juz'i na 8 shafi na 152 a lamba hadis na 4468 da lamba hadis na 4469 duk an kawo wancan bayanan fahal ya tasawwar haza ba'a da an yatruka amran rabbih fi ma huwa a'zam min hada li khilafi shin zai yi mutum ya suranta a ran shi wai Allah ya umarci annabi wani abu wai sai annabi ya bar wannan abin wai dan jayayyan wani daga cikin sahabbai zai yi ba kusan manzon Allah bane ya bar maganan Allah dan jayayyan wani Allah ba zai bari ba ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازئهم da zai yiwu a ce annabi ya bar wannan ne litanazu'ihim saboda wai jayayyansu indahu suka zauna suka yi a wajen shi ne maslahatin ra'aha saboda wata maslaha da ya gani fa mallazi yamna'uhu min annahu yaktubuhu ba'da zalika to me ya hana bayan watsewansu da ya kore su bai ce alzu rubuta ba kun gano wannan da kyau ku? Tunda ai duk sakataren shi ne, kuma a gida yake kwana. Wa qad thabata annahu asha ba'da zalika iddata ayyamin. Bayan wannan jayen da ya faru ai annabi ya rayu wasu kwanuka. Fa qad kanar wafatu alaihi salatu wassalam rasuwan annabi ta kasance ne yawmal isnaini a ranar litini alama ja'a musarrahan bihi fi ruwayat Anas a abin da ya zo karara a cikin ruwayan Anas fi sahihaini cikin Bukhari da Muslim a Fatawul Bari juz'i na 8 shafi na 143 a lamba hadisi na 4448 Muslim ya fitar a juz'in farko shafi na 315 a lamba hadisi na 419 mun gano wannan da kyau ko a ranar litinin ya rasu wa harisatul kitab matsalan wannan rubutun da kuma yan shiya suka makalkale ma yawmal khamis ya fara ranar khamis ne alhamis ne bil ittifaq kowa ya yadda haka ne shi yasa su kansu yan shiya suke ce mashi raziyatul khamis mun gano wannan da kyau ko alhamis din bayan watsewar su bai yi ba juma'a bai yi ba asabar bai yi ba lahadi bai yi ba litini har yara su bai yi ba ina ba ta mun gano wannan da kyau hala ce me ya hana ba a rubuta ba in wannan shine zai ba al'umma kariya ya kiyaye su daga saɓani ya tsare masa shiriyansu ya kare su daga fitina har zuwa tashin alkiyama annabi zai bar wannan ne kai ka san annabi kuwa aisha ce inda akwai abin da annabi zai ɓoye bai faɗi ba ta ce auren shi da matan zaidini zainab wannan ne zai ɓoye har allah ce wa tukhfi fi nafsika mallahu mubidi wa takhsha nasa wallahu ahqqu an takhsha Allah ya sa mu dace fa in abar rafidiyu illa jidalan duk waɗannan bayanan da aka gabatar in wannan ɗan shi a ya ƙi gamsuwa dai yana son a ci gaba da jayayya ne wa ƙala ya ce khashiya an ya ƙabalohu minhu wai ya ji tsoro ne Allah ya ƙabalohu minhu kasu ƙi karɓa mun gano wannan da kyau ko ya ji tsoron haka ne ya ji tsoro zai iya cewa haka ya ji tsoron in ya faɗa ba za su karɓa ba wa yu'ariduhu fi sijayya da shi kan matsalar kamata nazawo inda awwala marra kamar yadda suke jaya da shi a karan farko kulna sai mu ce la yadurruhu zalika wannan ba zai cutar da shi ba wa inna ma alaihi albalag hada ma shi an ce isar ne kawai kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya ma annabi biyayya Allah yayi ma wa man tawalla duk wanda ya juya baya fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu ce ka je kai gadin shi ba nashi aka ce me ya isar in ka ce ya ji tsoron kansa ke karɓa ne shi sa ya ɓoye to ai dama ba wanda ya ci ya tara kowa sai ya karɓa duka ko akwai wanda ya faɗa haka yasa anan ma an kashe shi fa idza sabata haza bittifaqi sunna war rafida in ya tabbata abin da shi'a da ƴan ahlus sunna suka ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yaktub dhalika alkitab annabi bai wancan rubutun ba hatta mata har ya rasu alimna annahu laysa min ad-dini wannan ke nuna cewa wannan abin ba addini bane allazi umira bi tablighihi wanda aka umarce shi da ya isar saboda annabi bai bar duniyan nan ba sai da ya isar da komai da shaidan alqur'ani wala alama ya sifu hadar rafidi min al-mubalagha ku kalli irin abin da wannan dan shi'a yake jijiyan wuya yake ciccijewa yake ambatawa listihalati zalika ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wannan abin da yake faɗi ba zai yi manzo Allah yayi ba walima dalla alaihi alquran min anna Allah qad akmala lahu wa li ummatihi din kuma abin da yake faɗi ya saba ma abin da Allah ya faɗa dangane da haƙƙin annabi da kuma haƙƙin al'umman annabin cewa Allah ya cika masa addinin su فأنزل عليه قبل ذلك في حجة الوداع حج بنقوانا كسوكدا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا in ba ya ce wancan abin da za a rubuta addini ne to ya zai da wannan ayan bayan tun a hajin bankwana an ce an cika addinin jama'a mun gano wannan da kyau ku وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في قوله كما كما عند النبي بعد لاباري ده كنش يتي إني تركتكم على مثل البيضاء ce na bakku a bisa abu wanda yake fari kar lailuha kana hariha daranta kamar yininta ne ba wani abin da ke cikin duhu la ya zigo an ha ba'adi illa halik ba wanda zai ɓata ya kauce ma wannan abin da na bakku a kai sai hallakaki ina hadisi ma da ya ce akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi a juz'i na 4 shafi na 126 dimna hadisi irbad ibn sariya hadisin irbad dan sariya fi mau'izatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wa'azin ban kwana da annabi ya masahabbai wa kadhabnu maja fi sunanihi haka ibnu maja cikin sunan ɗin shi juz'in farko shafi na 16 wa qad sahal haditha albani haqiqa malam albani ya inganta wannan hadisi bi jamu'i bi majmu'i turqihi in an tattaro hanyoyin shi gaba ɗaya fi zilalil janna undur zilalil janna ma'a kitabis sunna libn abi asimin a shafi na 26 jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace fa'iza ta ƙarrara butulanu ma yadda e hazar rafizi, in ya tabbata ma duk wani mai imani da hankali da tunani da hangen nesa cewa abin nan da ɗan shi nan ke ambatawa ƙarya ne ba daidai ba ne, min annal umma waka arfid dalala cewa wai a suka cikin ɓata ne wa hurimatul isma aka haramta masa kariya daga ɓata bisababi adami kitabatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahum zalikal kitab wai dan annabi bai rubuta musu wancan takarda ba liktilafis sahabati indahu saboda sabanin da sahabbai suka yi falyulam ba'da haza to a sani bayan wannan duk bayanan da aka gabatar a baya annal ladhi arada hur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama min kitabati zalikal kitab na abin da annabi ya nufin ya rubuta a wancan littafi huwa an yaktuba lahum kitaban ya so ya musu rubutu ne yubayyinu fihi fi man yakunu al-khilafa min ba'dihi cewa wane ne zai jagoranci al'amarin khalifanci a bayan shi kama zakarahu zalikal ulama kamar yadda malamai suka faɗi kada annabi ya yi nufin ya bayyana waye khalifa a bayan shi shi ne kadai abin da ya nufin yi ƙala shehul islam ibn taimiyya rahimahullah shehun musulunci ibn taimiyya ya ce walam takun kitabatul kitab mimma aujabahu Allahu alaihi yin wannan rubutun bai daga cikin abin da Allah ya wajabta mashi an yaktubahu cewa ya rubuta aw yuballighu ko ya isar fi zalikal waqti a wannan lokacin id domin lauka na zalika da wajibi ne Allah ya ce sai ya faɗa lama taraka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma amarahu Allah bihi da annabi bai bar abin da Allah ya umarce shi ba jama'a wannan abu a fili yake ko da annabi bai bari lakin na zalika mimma ra'ahu maslahatan lidaf'in niza annabi ya ga maslaha ne in yi wannan rubutun to zai hana jayayya fi khilafati abi bakarin dangane da khalifancin abubakar wara'a annal khilaf la budda an yaqa'a da ya lura cewa lalle sabanin zai faru sai ya fasa ba mun gano wannan da kyau ko sai ya fasa domin tingen sun fara jayayya to ko ya rubuta jayayyan za ta yi ne za ta ci gaba shi sa ya bari karanta min hajjus sunna juz'i na shida shafi na 316 وقال في موضع آخر أون وجن يتشي وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يريد أن يكتبه كونغا قصة wannan takaddan da annabi ya nufin zai rubuta kun gano wannan da kyau ko faqad jaa mubayyinan kama fi sahihaini an zo an bayyana abin da annabi ya nufin rubutawa qarara kamar yadda ya zo cikin Bukhari da Muslimin an Aisha radiyallahu anha daga sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat tace qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗi fi maradihi a rashin lafiyan shi yace udu udu udu ili abaki wa ahaki ki kira man babanki da ɗan uwanki hatta aktuba kitaban zan rubuta masu kun ga annabi yana ta magana rubutun ko fa'inni, annabi ce domin ni a hafu an ya tamanna mutamanni, ina tsoron kar wani mai guri ya goraci, wannan khalifancin ya ce shi ma yana son ya ɗana, wa ya ƙoli ƙa'ilun kar wani ya zo ya ce ana aula ni na fi cancanta, kwana bai cancanta ba. Wa ya aballahu wal mu'minu na illa a babakarin. Allah bai da kowa ya zama khalifa a bayan manzan Allah ba sai Abubakar manzan Allah ma bai yadda ba kuma ya ce Allah ma ba zai yadda ka ya faru ba yawa mun gano wannan da kyau ku wannan ya sa annabi ya gamsu ma bai rubuta ba wannan hadisi akhrajahu muslim al-imam muslim ibtada shi a kitab fadail sahaba babun min fadail abi bakarin mujalladi na hudu lamba hadisi na 1857 lamba hadis ne 2387 Allah ya sa mu dace ila an kala ba'da zikirin riwayatil hadis bayan da ya gama kawo ruwayoyin wancan hadisi baki daya sai ce wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kada azama ala an yaktuba alkitaba alladhi dhakarahu li aisha yayi nufin ya rubuta wannan maganan da tun a baya ga ma aisha ne falamma ra'a anna shakka qad waqa'a da ya ga cewa sun shiga cikin shakka na tambaba alima annal kitaba la yarfa'u shak sai tabbatar da cewa wannan rubutun ba zai dauke masa wancan shakkan da suka kama jayayya ba falam yabqa fihi fa'ida sai ga babu wani fa'idan ma rubutawa wa alima anna Allah yajma'uhum ala ma azama alaihi kuma ya sakankance Allah zai hada kan sahabbai akan abin da shi annabin ya nufin rubuta musu kama ƙala kamar yadda ya ce wai aballahu wal mu'minuna illa ababakarin Allah bai da kowa ya jagoranci al'umman annabin shi ba sai sayyidina Abubakar kadai karanta min hajis sunna a mujalladi na shida a lamban shafi na 23 zuwa da lamban shafi na 25 yawa mun gano wannan da kyau ko da ya sakankance Allah zai bai yadda wani ma ya zama ba to sai bai rubuta ba kawai kuma abin da ya gaya ma Aisha tun kafin ya ce a kawo a rubuta ne wannan abin ya nufin rubuta ko mun gano wannan dan ita ke jinyen shi a ɗakinta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu anan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum